بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال إمام البخاري رحمه الله باب من لم يرى غسل الشهداء ننيكو babu man yuqaddamu fil lahadi abadalla wane ne za a gabatarwa cikin karkataccen rami shi yasa ake ce mai lahadu qadaru alladhina yulhiduna yamiluna kenan almail huwa al-lahad sumiya lahadu lahadan limuyulihi wa sumiya lahada li'annahu fi nahiya ka gani karkatacce kenan wa kullu ja'izin wa kullu ja'izin kowane ya halitta bi mana da shakka da lahadu mulhadun multahada ma'adila makarkata walau kana mustaqiman da ya zama wa kullu ja'irin kai wa kullu ja'irin dukkan abu karkatacce shine ake ce ma mulhidu wa dharu alladhina yulhiduna multahada ya ma'adila makarkata walau kana mustaqiman كان ضريحا كنا شقوا شقوا شيني ضريح أنا جاء ضريح فلان هذا إيه. كنا القبر اسمني جامع نكوني يعني شي قبري لا حد ده شقوا تعلمك أما أنظر ضريح نور الله ضريحه بمعنى شق شق شيني ضريح شيني مكي wanda za mu yi guda mu ɗanyi tsaga ciki wannan ana yin shi ne wurin ƙasa irin tamu amma wurin ƙasa wadda take ta faƙo sai shakku حدثنا ابن مقاتل سيل حدو حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الليث بن سعد حدثني ابن شهاب أنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الرجلين ya kasance yana haɗa tsakanin mutane guda biyu in qatla uhud a cikin waɗanda an ka kashe a wurin yakin uhudu fi thawbin wahidin cikin tufa ɗaya thumma yaqul ayyuhum aktharu akhdhan lil qur'an wane ne yafi hadda alqur'ani a cikin su fa idza ushira lahu ila ahadihima idan an ka nuna ma annabi zuwa ga ɗayan su qaddamahu fil lahadi sai ya gabatar da shi cikin lahadu wa qala sai ya ce ana shahidun ala haula ni zan yi ma waɗanga shaidu wurin Allah wa amara bi dafnihim bi dima'i yayi umarni da abin ne su da jinanen su wa lam yusalli alaihim wa lam yughassilhum kaga ba a yi musu sallah ba kuma ba a wanke su ba wannan ya ɗauki dai kawai wanda shahidun fil mu'tarak amma wanda ya mutu ala amalil ghaib wallazi mata fil hadam ko bil garaq ko kuma bil batan duka shuhada ne amma ba su da wagamiza miza ta cewa ba a wanke su ba a yi musu sallah wa akhbarana al-auza'i an az-zuhri an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li qatla uhud annabi yana faɗa ga waɗanda anka kashe wurin uhud ayu haula'i aktharu akhdan lil qur'an wane ne yafi riqon al-qur'an ta idza ushira lahu ila rajulin qaddamahu fil lahad idan anka nuna wa annabi alaihi salatu wassalam wanda ya fi alkur'ani sai ya gabatar da shi kabla sahibihi kaga kenan mizan littafin Allah kenan mizan littafin Allah
akwai wasu bayan da wanda suka fada cikin salon da mai gida da ya zo ya fada cikin gida da kuma akwai masu gida da turuwa da kanewa da kanya shi ya shiga salon da turuwa na babbar ce da kuke kasa kama da gida da ya ji ƙarar shi ya fada shi ma ya tuhu shi ma ya ya wada ya bi shi ma wani ya to shi ma ya bi shi wajen masu gida ya su duka to wani zai wada ta aka yi sai aka wai aka kasa fito su sai aka saka zawati aka ce abin da ya ce ya ne wani zawati eh wai da kamfani ya ce da kamfanin su ma saka musu aka yi a ƙauye ne halal don in anan ne ɗebo su ake yi dan yan safar fanfe su zuga shiga nan wurin in kun ba hukuma na kokari kwarai dan duk in ta ji irin wannan fada sun san yadda za su yi ko gobara an ka yi to sun san yadda za su su da mutane dan suna kokari dan yanzu in ka buga in gobara ta tashi kowane gida an ka ce an ka buga musu gaskiya suna zuwa kai tsaye to waɗannan kuma mutanen in an ka sa musu likafani su yi da shi in ma ya tattira ba iyawa sai abin da kabarin haka nan a tsaya a yi musu sallah a zuba ma- a zuba ma ramin abin gashi ƙasa sai a tsaya a yi musu sallah hmm.
kaba na aka a ba wani likafani kamar mutumin da ramin zinariya ya- ya binne ya- ya ya abin gashi in ka samu su likawani su za su samu kansu yana na salafi wa kala jabiru kufina abi wa- wa ammi fi namiratin wahida mahaifina da ɗan uwan mahaifina an bi an yi musu likafani cikin mayafi guda namira mayafi guda ɗaya قال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابر رضي الله عنه kaga wannan a garin Madina an kasance akwai masu kabarburra guda biyu sai an ka aika an ka ce to yanzu dai ba a san wanda za a yi wa annabi alaihi salatu wassalam shin lahadu ko shakku za a yi mai sai mai lahadu ya rigayo sai an kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam lahadu shi yasa malamai sun ka ce wal lahadu ahabbu ila ahli al-ilmi min ash-shakki kaga lahadu tafi shak babun al-idkhir wal hashish fil qabri tsabure azan tsabure salafi tsabure ai na san me bambanci me tsabure
saboda ice ne ko ice ice dogon ice ko
a ka san gamba alai sani to bancin gamba akwai wani akwai ka tsaura kanana ce kai tsaya in kwatanta mai ba ka san gamba ba dai to cikin gamba akwai wata mai kamshi mai karfi to Mm. amma da musa haka kuke ce mata ko Amma- a ce ba ne salafi a salafi ala ba ne kai ba ta gamba eh na ko yanzu ga kana gani darnin da an kai da tsabre ya fi da wanda an kai da gamba a a ya bayan ta bane a kai ma da yau ce ma ni ban ga ce ma ne yau shi ma mala ibrahim salafi ne malam eh ha? a ba je gaba amma kuma na san ba ƙarya kai ma ba eh ƙaura ko a adar ƙaura suke ce mata a'a
ala gane wai kaga kaga kaga tsabre kaga tsabre da tsaurin wanga shine tsabre tsabre shine izki hmm?
gamba na sani da a shi ne shi shi ko shif shif takalmi ke shimci wanda ake shimci shimci
yanta yanta yanta ce wannan dan sama abin ga yanta ke kama ya je je shimci ana sa shi mai tamshi ne a a a kai wannan ita ce yanta wanda ake sa a sama wannan shi ake ce ma yanta amma izhir izhir yana da hukanshi yana da kamshi a a
a eh a haɓata kardar kardar ne wal hashish da chawa hashish shi kuma a turo wa cikin
ch- chawa fil kabri a cikin kabari kun ga mutanen da ba su da ba tsaya suke suna bulo ba kuma mutanen da ba tsayawa suke yi ba suna sa itace sai dai a sa tsabirin nan ko cawa قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشبي حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة النبي يتي ألا يا حرمت مكة فلم تحل لعهد قبلي بها تهلت بقى وني قبانينا wala li ahadin ba'di ko bayana ma ba a kai hari a makka uhillat li sa'ata min an-nahar min nahar ni ma an halitta min wani lokaci na yini lokacin fatahu makka la yukhtala khalaha ba a cire cawatta wala yu'dadu shajaruha ba a kuma karyar ko sassakar itace wala yunaffaru saiduha kuma ba a firgitar da ko tsoratar da ko korar da farautarta wala yultaqatu lutqatuha ba a kuma tsintar wato abin da ya fadi wanga shi tsintuwa abinda duk an ka tsinta ba a yi illa li mu'arrifin sai dai ga wanda zai cigiya mai cigiya qala al-abbas sai abbas radiyallahu anhu yace illa al-idkhira sai dai tsabri li sagatina domin marinanmu masu rini da masu abin ga ƙayin abin ga shi makera wa ƙuburina da kuma ƙaburburranmu faƙala sai manzo Allah ce to illal idkhira domin darura ta amma shi ma in ba din darura ba baka ganin tsabri ka cire shi a garin makka وقال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا kaburburran mu da gidajenmu domin an ce ban da shi to ruhin gidaje da su ake kaburburra kuma da su ake yi wa qala abanu bin salih an al-hasan bin muslim an safiyya bint shayba yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlahu wa qala mujahid an tawus an ibn abbas radiyallahu anhu anhuma liqainihim wa buyutihim ga maƙeransu da kuma gidajensu maƙera suna amfani da su wajen kibau da sauransu kaga ba a hana musu su kuma gidaddaji ana rufin gida da wannan tsabre din ba kyamro ba ne ba kyamro ba ne a'a kai baka san kai yanzu kai kana rayuwa kamar yadda baka san tsabre ba eh shi ma shi ma wanga ana yi da shi gam abin gashi tsabre karfi gare tsabre shi ma ana yin abin kibo da shi warai babun ba dai ka san gamba ba to da dan uwan gamba ne wan gamba ne da shi da gamba ba su da bambanci sai dai karfi ya hi gamba ko alkalami an kai na tsabre bai kariya باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة شن إن أنك بن متون أنك ساهت cikin lahad ana bince shi dan wata illa amma a zuwa binne mutum kuma a sami kudinka sun fada a ciki kabari قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي annabi ya zo wurin abdullahi dan ubai ba da ma udkhila hufratahu bayan an shigar da shi cikin kabarinsa fa amara bihi fa ukhrija sai annabi ya yi umarni an ka fitar da shi fa wada'ahu ala rukubatayhi sai ya dora shi akan guwawunsa wa nafatha alaihi min riqi sai annabi ya tufa masa yawunsa wa albasahu qamisahu kuma ya lullube shi da rigarsa Allahu a'lam Allah addasani wa kana kasa abbasan qamisan kuma ya kasance ya tufatar da Abbas da riga amminsa qala sufyan wa qala abu harun wa kana ala, ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qamisani manzo Allah yana da riga guda biyu wa qala lahu ibn abdullah sai dan Allah ibn ubay ibn salul shi ma abdullah sahabiyun kabirun jalilun sai ce ya rasulullah albis abi qamisaka ka sanya ma mahaifina rigarka alladhi yali jildika wanda yake bin wato fatakka qala sufyan fa yarawna suna ganin annan nabiya annabi sallallahu alaihi wasallama albasa abdullah qamisahu ya tufatar da abdullah ka san abdullah bin ubay bin salul shi ma dan shi abdullah bin abdullah bin ubay bin salul dan abdulloli guda biyu ne uba abdullah da abdullah shi abdullah bin ubay shi rasul munafiqin shi kuma abdullah bin bin abdullah bin ubay bin salul sahabiyun jalil sai shi ya ce ka mukafa'atan lima sana don ya sakan kamai da abin da ya aikata tunan malamai sun yi magana akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ma kana lin nabi an yastaghfiru lil mushriki to nan qabla an-nahyi kenan qabla an-nahyi domin inda hani yazo da zazmi ra'sul munafiqin قال حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن المفضل حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أهد لوكتن دا جابر يحلرتي ورين ياكن أهد دعاني أبي من الليل بابانا دا ددري سيكرين فقال يتي أراني إلا مقتولا ما أراني بانا زتون تيواني illa maktula za a kashe ni fi awwal man yuqtalu min ashabin nabi farkon waɗanda za a kashewa daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ina ganin ina cikin waɗanda za a kashewa nan ai ba wahayi za a yi mai batun da ba wahayi ake masa ba akwai wani mafalki da ya yi shi Abdullahi baban Jabir ya yi mafalkin wanda an ka kashe akwai wanda daga cikin sahabbai wanda an ka kashe a yakin Badar sai ya yi mafalki da daren nan sai an ka ce karibun ta'atina kai ma za ka zo muna wancan sahabin Abdullahi Abu Jabir sai ya mafalkin wancan sahabin da an ka kashe a yakin Badar ya ce me za ka zo muna to a wannan sai ya kire ɗan shi ya ce ba na ganin wani abu face sai dai ni za a kashewa wa inni la atruku ba'adi a azza alayya minka amma bayana ban bar wani abu ba mafi girma mafi gwaiwa abin da yake nake alfahari da shi irinka ghaira nafsi rasulillah sai dai rayuwar manzo Allah an kaɗai manzo Allah babu wani sai ɗa ɗakin ɗan shi wa inna alayya dainan sai dai ina da bashi faƙaɗi ka biya shi kaga mahaifinka karka yarda a ce ana bin shi bashi ko ɗan uwanka ana bin shi bashi a ƙibiya mai wastausi bi akhwatika khaira kuma kai wasice alkhairi da ƴan uwanka kaga dama yana da ƴan uwa mata fa asbahna sai mun ka waye gari fa kana awwalu qatilin sai ya zamo shi Abdullah farkon wanda an ka kashe wa dufina ma'ahu akhar fi qabrin sai an ka binne wani tare da shi cikin kabari thumma lam tatib nafsi sai jabir yace rayuwa ta bace dadi ba an atrukahu ma al-akhar in bar shi tare da wani fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhur bayan wata shida sai ni je ni bece shi fa idha huwa kayawmin wada'atuhu hunayatan yake sai gashi kamar yadda an ka ɗora shi an ka aje shi hunayya ya ɗan canza kaɗan gairar uzunihi in dai ba ga kunnen shi ba ga kunnen shi dai an ka samu ɗan matsala amma a wannan lokacin sai an ka ya fitar da shi ya gaba yi komai ba ya kuma ɗoke shi ya sanya mai kabari kaga imam al-bukhari yace hal yukhrajul mayyitu min al-qabr wal lahad illa an binne maka mahaifi ko an binne maka dan uwa amma tare da wani kafiri ko tare da wani ɗan bid'a wanda baka yarda da shi ba babu laifi ka biyo ga hanya kenan ana fitar da mamaci in ya mutu daga kabari don dai wata illa jama'a idan akwai illa da tattaso zaka ko misali Imam al-Bukhari ya baka unwanin babi hal yukhrajul mayyit min al-qabr wal lahad li'illa na'am kaje makabarta sai jikarka ta faɗi ko wani abun da yake mai kima ya faɗi cikin kabari to wannan ana iya cewa domin a ɗebo wannan قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل جابر يتي تارد ما فينا أن بن ونمتون فلم تطب نفسي حتى أخرجته رأيواتا bata ji daɗi ba akan cewa in bar mahaifina tare da wannan mutum faja'altuhu fi qabrin qabrin ala hida sai ni fitar da shi ni shigar da shi kabari akan kadaituwar shi kenan babu illa idan an ka binne mutum cikin kabari kana ganin akwai darura da ta taso domin kamar misali aka- an ka zo an ka binne mutum ana tsammanin kashe shi an kai to ana ɗebo shi domin a je a bincika a gani shin kashe shi an kai ko ba kashe shi an kai ba so da yawa akwai wani abu da kake gani garin ga ake yin shi mai kyau wannan abun yana da kyau a matsa mai hukuma ta ƙara matsa mai yanzu duk wanda ya mutu in dai ba likita ya mutu ba sai ya bi fudiriyar duk garin ya mai dinga kuwa in dai gida mutum zai mutuwa to bayan da za a yi kaje da shi can morgo a karbe shi in dai ba ka bi ta fudiriyar ba an bincika a gani in ba kashe shi an kai ba kun ga wannan abu ne mai muhimmanci domin yau inda ana karɓar mutane waɗanda suke wato kasassu in an kashe su a je a binne su ba tare da an bincika ba da da yawa masu ta'addanci su kashe mutum su je su abin so da yawa a cikin halin yanzu gama in wasu sun samu dama kana jin labarin za a kashe mutum kuma a kai shi marku babu wanda zai zo wuri ne domin an karbi gawar da ba san daga inda ta fito ba kaga wannan abu ne shi ma wanda yake hukuma ta ƙara sa ƙaimi akan wannan domin duk wanda zai mutu gida la shakka a shaddada a ƙara ƙara shaddadawa a gani a bincika a gani in dai ba kashe shi an kai ba domin ta'addanci yanzu ya yi yawa jama'a ta'addanci ya yi yawa ba ka sani ba ba ka gani ba babu laifin komai sai a ga mutum kawai an kashe shi wasu suna ƙoƙarin su wannan abin da sun kai su je su su zai su kai su binne amma yanzu kaga da ake zuwa duk dai in mutum ya mutu nan sai an bi shattan an auna an gani kaga wannan hali ne mai kyau abu ce mai kyau dabi'a ce wadda take ta dace a yi ta da kyau babun allahad wa shaq fil qabr ko lahad ko shaq ko ayi karkataccen rami ko kuma ayi wanda za a tsagawa qala hadathana abdan akhbarna abdullah akhbarana al-layth bin sa'd qala hadathani ibn shihab an abd الرحمن bin كعب bin مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamo ya jima'u bayna rajulaini yana hada tsakanin mutane guda biyu min qatala uhudin rubba yaqulu sai yace ayyuhum akthar akhdhan lil qur'an shin wane ne yafi rikon alqur'ani a cikin su fa idza ushira lahu ila ahadihima idan an ka nuna wa manzo Allah zuwa ɗayan su qaddamahu fil lahadi a wajen kabari gaba ake gabatarwa a wajen sallah shi kuma kusan liman ake gabatarwa faƙala sai ce ana shahidun ala ha'ula yawmal qiyama ni mai shaidu ne akan waɗannan ranar alƙiyama ba mara bi dafnihim bi dima'ihim wa lam yughassilu kaga sabanin hadisin mu da ya gabata akan cewa wato an musu sallah ko da mun riga mun yi wajhul jam'i tare da su akan cewa sallar da ake nufi shine addu'a kamar sallar mamaci babun idza aslama as-sabiy idan yaro ya musulunta fa mata ya mutu hal yusalla alaihi shin za a yi mai sallah wa hal yu'radu ala sabiyi al-islam shin za a bijiro musulunci ga yaro shi ma wa qala al-hasan wa shuraih wa ibrahim wa qatadah idza aslama ahaduhuma idan ɗayan su ya musulunta fal waladu ma al-muslimi idan mahaifi ko mahaifiya ta musulunta to shikenan yuqda alaihi بالولد وكان ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس يرضى الله تبت masa ya zama ma ummihi min almustada'afin a wannan lokacin yana tare da mahaifiyar shi cikin waɗanda an karauna na waɗanda ake almustada'afun waɗanda suke a garin makka ba su iya la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila walam yakun ma abihi ala dini qaumihi bai zama tare da mahaifin shi ba domin akan addinin mahaifinsa addinin mutanen su ne waƙala ya ce al'islamu ya aluwa na yi'ula musulunci shi ne maɗaukaki babu abin da zai ɗaukaka saman musulunci ya alu wala yi'ula alaihi ke yanan kaga idan mahaifi ya zo yana rikici da mahaifiya a kan yaro sai an kaga ɗayan ba musulmi ba ne to sai a ɗayan hukunci ko da ko mahaifiyar musulma ce ɗan mijin ba musulmi ba to sai a ba musulma mahaifiya a ce ki riƙe ɗanki wannan ɗana ki ne ba na wani ba ne قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال يتي أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي عمر يا تبي تارد النبي صلى الله عليه وسلم في رحد قبل بن الصياد أتكين وسو جماعة بنغرن وني دا أكي تيما ابن الصياد حتى وجده يلعب مع الصبيان أنك ساميش ينا, ينا واسا تارد يارا inda utsubi bani mughalaba a wani tudu na wata kabila ta bani mughalaba ko bani mughala wa qad qaraba min sayyad al-huluma yana kusa murahiki kenan qaraba al-hulum murahiki falam yash'ur bai sani ba hatta daraba an-nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi sai da manzo Allah yazo ya kyakyato shi ya bugi hannunsa thumma qala ibn sayyad tashhadu anni rasulullahi sai manzo Allah ya ce mai ibnu sayyad ka shaida ni manzo Allah ne fa nazara ilaihi ibnu sayyadin to ibnu sayyad yana da wasu abubuwa kaman suna rikitarwa kaman wani aljani aljani hakan nan kaman wani wanda ya san abun da yake boye sai manzo Allah ya ce mai ka shaida ni manzo Allah ne wa qala ta ashhadu annaka rasulul ummi ni na shaida kai manzo ne na jahilai mm kadiba ba faƙala ibn sayyad linnabi sai kuma sai ya maimaita ya ce ma annabi a tashhadu anni rasulullah ka gani a magana ta girma ibn sayyad ya ce kai ka shaida ni manzo Allah ne fara fadahu bima na fatarakahu annabi sai annabi ya bar shi wa qala ce amantu billahi wa bi rusuli na yi imani da Allah da manzanninsa fa qala lahu ma za tara to menene kake gani qala ibn sayyad ibn sayyad yace ya ati ni sadiqun wa kadhibun kama wani dan gongore ne yace min mai gaskiya da mai ƙarya yana zo min wahayi kenan na na shaydan fa qala annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace khullita alaykal amru to an rikirkitan maka da al'amari baka san komai ba ibn sayyad thumma qala lahu annabi sai annabi yace masa inni khabba'tu laka khabi'an na boye maka wani abu boyayye وقال ابن سياد سي ابن سياد يتي هو الدخ حياكي ne وقال يتي اخسا كاي نيسا لن تعدو قدرك فلن تعدو قدرك درجك ba za ta taba zama daraja ba ba za ka zama mai daraja ba وقال عمر sai Umar radiyallahu anhu yace da ni ya rasulullah adribu unqahu yana da awai ya san gaibu domin da awai gaibu yake shi ibnu sayyad lokacin yana yaro Umar yace ka bari in doke shi wa qala an-nabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace in yakunhu in yakunhu falan tusallata alai in wanda ake tsammani ne dajjali kenan fa baka da iko a kansa wa in lam yakunhu in kuma ba dajjali bane to fala khaira laka fi qatalihi babu alkhairi cikin kashe shi kaga ibnu sayyad imam al-bukhari ya zo da idan aslama sabiyu fa mata fa lam yusalla alai kuma wa hal yu'radu ala sabiyi islam kaga wannan yaron ai ba musulmi bane ibnu sayyad amma an bijiro mai da musulunci wa qala salim sami'tu bin umar radiyallahu anhu ma yaqulu in talaqa ba'da zalika rasulullah sai manzo Allah ya tafi da ubay bin ka'ab ila an-nakhl allati fiha ibnu sayyad akwai wani dabini wanda ibnu sayyad yake zuwa yana hutawa wa huwa yahtallu alhali manzo Allah yana kyakyata shi an yasma min ibn sayyad shay'an yaji wani abu daga ibn sayyad yaqtal bi ma'ana kamar ka kyakyaci mutun baka san bai san kana nan ba sai ka labe mai qabla an yarahu ibn sayyad gabani ibn sayyad ya gani shi fara'ahu annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi wa huwa mutaj'un yana kwance ya'ani fi qatifatin lahu fiha ramzatun ko zamratun cikin wani wato shimfiɗa ƙatifa wata matala wadda tana da sauti ko ka ce ramzatu ko ka ce zamratu ko kuma ramramatu ko kuma zamzamatu fara'at ummu ibn sayyad rasulullah sai uwa ibn sayyad yaro ne sai ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yattaqi yattaqi bi juzu'in nakhli yana ɓoyewa yana kiyayewa yana kare kanshi da kututturen dabino faƙala ta ce libin sayyad ya safi ma'ana safi wa huwa ibnu wa huwa ismu ibnu sayyad sunan shi ne ya saf sai ce hada muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa thara ibnu sayyad daga nan ibnu sayyad sai ya tsalle wa qala annabi annabi sallallahu alaihi wasallam law taraktuhu law tarakatuhu bayyana da ke bar shi da ya bayyana muna wa qala shu'aib fi hadithihi farafasahu yana rafasa shine kuma ya harbe shi da kafa kamar ka zo ka sami kafa daga kafa ka harbe abu ramramatu ko zamzamatu shine sautin wannan matala wadda ibnu sayyad yake kwanci wa qala ishaqul kalbi wa uqail ramramatun wa qala ma'mur yace ramzatun duka dai yana komawa zuwa ga sautin matalar da ibn sayyadi yake kwanci mahallu shahidi daga wannan hadisi na ibn sayyad yaro ne ana bijiro mai da musulunci shi ibn sayyad ya kasance yaro ne amma yana wasu abubuwa waɗanda suke suna ɗan saba ma hankalin yara ana ganin cewa ko da jari ne قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي akwai wani yaro ba yahudi ya khudumun nabiya yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima famare da sai rashin lafiya fa atahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya uduhu sai manzo Allah ya je ganin sa fa qa'ada inda ra'sihi sai manzo Allah ya zauna a gun kanshi fa qala lahu ce aslim ka musulunta fa nazara ila abi sai kalli mahaifinsa wa huwa indahu yana gunsa kaga kamar irin yaro ka yi mai wani abu wanda yana dan tsoro uban shi sai ya kalli maban shi sai wannan yaron ya kalli uban shi wa qala lahu sai ce ati abul qasim sallallahu alaihi wasallam uban mai hankali ne yace kai ma abu qasim wato da'a fa aslama sai ya musulunta fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam ya qul annabi ya fita yana ce alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar godiya ta tabbatar wa Allah wanda ya tsame shi daga wuta kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallama da'awar shi ga kowa kaga iradul islam wato alasabi to anan ni me yasa yaro ne wanda bai balaga ba to kuma me yasa annabi ya ce alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nari yaro wanda yake na kafirai in bai musulunta ba ma masiruhu yara ƙanana waɗanda suke 'ya'yan kafirai suna mutuwa ma masiruhum masiruhum ta hatar mashi'a insha Allahu afa anhu wa insha Allahu azabahu in sun mutu suna yara dama in sun mutu suna yara yaro duk in da yake in dai yaro ne na kafiri in dai bai balaga ba in ya mutu yana yaron to wannan yana ta hatar mashi'a in Allah ya ga dama ya azabatar da shi Allah ya ga dama kuma bai azabatar da shi Allahu a'lam ma kanu amili na'am hikim hikimar yana nuna maka cewa shi kuma hikimar Allah in Allah ya ga dama tana yawa kona shi zai shi yasa sai ya ce alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar to inda in ya girma ne to ai lokacin yaron mutuwa ne zai yi ai ba zai girman ba tunda mutuwa ajali ya zo musu eh annabi alaihi salatu wasalam ya alamun min alamin nubuwati ya ga cewa in ya mutu a wannan lokacin wuta zai je kenan wannan dalala ne akan cewa dan kafirai yana iya shiga wuta eh kuma yana yiwuwa kuma Allah ya yi mai rahama ya kyale shi za ka je gare shi قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت انا ابن عباس yace na zamo ni wa ummi da mahaifiyata min almustad'afina muna cikin waɗanda an ka raunanar da mu ana min alwildan ina cikin yara wa ummi min nisa'i mahaifiyata tana cikin mata قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلي على كل مولود متوفى أنا يصلى أكن دكا وند أنك حيفا يموت wa in kana ligayyatin ko da ko ya zamo yasasshen yaro ne almanbuzu kenan ko da ko yasasshe ne wanda an ka yadda shi ne min ajali annahu wulida ala fitratil islam amma dan mi da an haife shi akan addinin musulunci yadda'i abawahul islama wanda iyayensa suna da awon musulunci au abuhu khasa ko mahaifinsa yana da awon musulunci wa in kanat ummuhu ala ghairi islam ko da mahaifin shi ba ta akan addinin musulunci domin wajen addinin musulunci ana bin mahaifi ba ana bin mahaifiya ba yanzu da waɗanda za a yi masalla ƴaƴan musulmai ai iyayen suka sani maza amma baka san mata abin da suka yi ba idan stahalla sarihan idan ya fado yana mai kururuwa sulliya alai za a yi mai sallah wala yusalla ala man la yastahillu amma duk wanda bai daga murya ba ba a yi mai sallah min ajal annahu siqatu dalilin malikiya kenan domin bari ne fa inna aba huraira radiyallahu anhu kana yuhaddithu abu huraira yana bada labari kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu ala alfitra ba wani abin haifuwa sai an haife shi akan addinin musulunci duk wanda za a haife shi an haife shi akan addini wa abawahu yuhawidanihi in bai yi sa'a bai iski iyayen shi yahudawa sai su bayan hudantar da shi aw yunasranihi ko su maira shi banasari aw yumajjisanihi ko su maira shi bamajusi kama tuntajul bahimatun bahimatun jam'a'a kamar yanda ake haifuwar dabba ba ta da qaho hal tuhisuna fiha min jada'a shin kuna jin kuna in kun taba kuna jin qaho gare ta duk dabba da za a haihuwa dan saniya da qaho ake haihuwa shi to kaga ba a haihuwa shi da qaho daga baya yake zamawa da qaho wannan tashbihi ne akan cewa duk wanda za a haifa akan musulunci ne ake haifo shi amma daga baya summa yaqulu abu hurairah radiyallahu anhu fitratallahi allati fatara an-nas alaiha addinin Allah ne wanda Allah ya halicci mutane akai kenan al-aslu fil insan nan ne malamai sun ka doko maganar cewa al-aslu fil insani umuman al-adala kuma al-aslu fil insan as-salah asalin mutum duk inda ka ganshi kyautatuwa rishin kyautatuwa daga baya yake kulluwa kenan al'aslu fil ashiya kullaha kamar yadda an ka dawo al-ma'kulat wal mashrubat sai a ce maka al'aslu fil ashiya al-hilliya to haka nan al'aslu fi unasin al-adala adamul adala wani abu ne wanda zai zowa daga baya in ya bayyana gare ka amma duk wanda ka gane shi ka dauke shi akan mahmalul hasan shine ka huta baka dauka shi akan shakka akan zato قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله أنزل الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود با وانا أبين هيفوا إلا يولد على الفطرة فاتسا أي هيفيش أكان الدين المسلم فأبواه يهودانه ko da iyayensu su maida shi ba yahudi yanzu in ka ɗauko ɗan gidan musulmi ‘ya'yanmu misali an ka kai su gidan arna ya za su tashi arna za su tashi kamar yadda inda za ka samu ɗa'ar ne ka kyakyato ka ɗauke ka sawo cikin gidanka zai miƙe da musulunci auyu nasirani ko su maida shi ba nasari auyu majisani ko su maida shi wanda babu addini ba majusi shine wanda bai da addini kama tuntajul bahimatu bahimatul jama'a kamar yadda za a haifi dabba wadda ba ta da ƙaho hal tuhrisuna fiha min jada'a shin za ku ji ƙaho gare ta ba abada ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ba canza ga halittar Allah zalika addinul qayyim wannan shine addini wanda yake miƙaƙe wannan shine addini wanda yake miƙaƙe to kaga kenan mutun kowane mutun yana tashi ne da abin da ya iske a cikin al'ummar shi duk mutumin da ya tashi cikin bi'a mai kyau za ka gan shi ya zama mai kyau duk mutumin da ya tashi cikin bi'a lalatacciyar bi'a za ka gan shi kuma ya bi wannan bi'a mara kyau don hakan nan musahaba shi yasa ake ta sahibu sahib duk yanda mutum ya yi musahaba da mutane to lalle la shakka mutane za su fisge shi zuwa ga abin da yake baya da wato kyawu Allah ya taimake mu yana mutum yana da tsara